من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدار العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المهدر والكاتب بنظرة تأتي لنا بصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريما وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى عذاب النار ربنا اكشف أن العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف أن العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون ظلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سورة الهجرات سورة كنا من مغنى كان داكنا النبي صلى الله عليه وسلم مغنى سورة الهجرات هجرات داكنا النبي آه wannan sura da zai saukar da ita abubuwa da dama ta kunsa ita wannan sura na farko akwai takaddamar da sai abubakar da umar suka yi akan naɗa wasu bayan allah su biyu na biyu akwai mutanen da suka zo bayan ɗakunan annabi sun ka sallamo suna hudin yawa na hito yawa na hito ga mun taho a saboda sun taho ba su iske annabi kowar gida ba sai sai suka yi ta kewayawa bayan ɗakuna suna hudun wani ɗaki muhammadu yake wani ɗaki annabi yake to sai allah subhanahu wa ta'ala saukar da wannan sura bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu bayna yaday llahi kada ku shige gaban allah wa rasulihi da manzon allah a cikin zartar da wani hukunci wanda allah bai yi ba ku ce ku zartar da hukunci ko kuma annabi bai zartar da hukunci ba ku zartar ko kuma ga ku ga annabi kalmar da ya kamata ku bari ya ambata ku yi azan kan ku gabatar da waɗanta gabanai to kai haka ne hanyar haka ya zama rashin ladabi wata kullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allah shi Allah sami'un mai ji ne ga lantuka alimin masanin da ayyuka ita wannan su a aya ta saka a cikin jayayya da abubakar yayi da sai ni umaru yanzu Allah tabbata gare su inda wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi ta'ari fi ta'amirin aqra ibn habisin a cikin shugabantar da aqra dan habisi ko kuma kakawu dan ma'bud banu tamimin sadu suka musulunta sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to ga al'ada annabi da sadda wata kabila ko kuma mutanen karkara kaza ko kuma anguwa kaza ko kuma gari kaza suka musulunto ba tare da an zo an yaƙe su ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya nada wani ma ma'ana wakili ne fihim a cikin su amira ya zama shugaba a sai ga waɗannan mutanen ƙabilar banu tamimin sun zo sun musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara wa ya kamata shugaban ta zama jagoran su sai sai ni Abubakar yace al-aqal abn habis a shugaban ta da karau dan habis sai sai ni Umar yace a a al-aqa ibn ma'abarin dai ya kamata a shugaban ta sai Abubakar ce ma Umar ba abin da haka ne sai dai ka saba mini kawai kala sai ce ba ina so in saba maka ba ina so in hudu abin da ga yahi zama nasara da maslaha kala sai abu maka ce a kana son dai ka saba mini kawai sai ce ni ba ina nufin in saba maka ba to sai waɗannan maganganun sai suka yi kamari har muryoyin suka ɗaga sama da murya annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah kada fa ku shiga gaban Allah da annabi ga annabi gaban kuma kuna son ku zartar da hukunci ga shi wanda shi ya kamata hukunci daga ɗaya neman shawara kuma ku tsakanin ku sai ku zartar da hukunci a ƙara mai ruwa ya ce manyan mutane zaɓaɓɓi guda biyu sun kusa su hallaka sai dai abokan da umaru da suka yi jayayya da suka yi jayayya a fada annabi ga annabin kusa har muryoyin suka ɗaukaka sama da sama da murya annabi sai Allah so karciya kar a ƙarin haka
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani har yanzu ana kira gare ku la tu- ah, la tuqaddimu kada ku gabata gaban a- kalmar annabi ko hukunci annabi ai la tuqaddimu bi qawlin da magana wala ah, wala fi'lin ko aiki bayna yaday Allah gaban Allah wa rasuli ko manzo ne al muballigh anhu wanda aka isa anhu daga Allah zuwa gare ku wattaqullaha ku waji tsoron Allah inna Allah shi Allah sami'un mai jina li qawlikum gaban tutukan ku alim mazali bi da ayyukan ku ya yi lalazi na amonu ya ku masu imani la tarfa uwa sawatuku kada ku daga muryoyi idza na daga tun kuna magana fauka sautin nabi murya ku ta hau sama da murya annabi sallallahu alaihi wasallam idza na in yana magana wala tajharu lahu bil qawl kuma in ana zanne ga ku ga shi- ku ka magana ba shi ka magana ba to kada ku daga muryoyi ku bayyana muryoyi idza na jaitumuhu idan kuna garawa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka jahari ba'dukum li ba'alin kamar yadda sashe kawa sashe bal duna zalika ku dai ku yi magana kasa da murya annabi ijlalan lahu don girma ga annabi an ta bada amalukum ai haufa an ta bada amalukum saboda kada ayyukan ku na lada su lalace ma rafa a sautahu wanda daga murya fauka sautin nabi bisa murya annabi sallallahu alaihi wasallam habida amalu aiki na lada bi ya lalace wa antum la tu'aruna eh hakan ta faru hakan za ta faru na bacin ayyukan ku na alheri ba tare da kun sani ba
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم wannan ma na sala lokacin da aka saukar da wannan aya ta umaru sai sai ni umaru ya zama baya magana ila tukallim ila yukallimu rasulullahi baya magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa wa sa'alahu face sai ya ce mishi umar mi kace ya faɗi magana amma annabi bai ji ba sai annabi ya ƙara cewa mi kace sannan ya ƙara maimaitawa saboda ɗai kiyaye dokar kada murya kai sai sama da murya annabi sallallahu alaihi wasallam min shi da ta harli sautin saboda yana yin ƙasa ƙasa da murya kai ƙwarai fa nazalat sai Allah ya saukar da ƙarin bayani kuma innal ladina yuquluna sannan waɗanda ke yin ƙasa ƙasa da aswatahum muryoyinsu inda rasulullahi a fada annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ulaika alladina mutahanallahu qulubahum su ne waɗanda Allah ya jarabta zukatan su littaƙawa a kan tsoron Allah kuma kuma suka ci jarabawa in ta bar Allah ƙulubon Allah ya jarabta zukatan su fa waje da ha Allah ya tare da zukatan su mumutane akan littaƙawa ta cika da tsoron Allah waɗannan mutane lahun magbiratun gafara ta tabbata gare su ajin da lada azim wata mai girma aljanna su cika aljanna ومحمد صلى الله عليه وسلم a matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mauti a cikin a cikin ya koma ga Allah bayan ya rasu kamar alhorma ta ce ta da yana raye haka nan alfarma alkur'ani wal hadisi ko magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sadda annabi yana raye ka hurmatihi fi mamatihi kamar alfarma yana rashe ne kazalika haka al'amarin zai haka al'amarin zai kasanta man ya takallamu duk mutumin da ana karatu alkur'ani alhali kuma yana hira ko yana daga murya inda ko yana daga murya sai da ake karatu hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum ya shiga cikin wa- halin wannan halin da an ka tsawata don abin da aka so shi wanda ke karatu alkur'ani ana son ka ɗauka kana magana ne da Allah subhanahu wa ta'ala shi a imani ka kuma kai mai ganin ana karatu alkur'ani haka girmama abin ka halatto to ka tabbata ana kara kana sauraron alkur'ani ga bakin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma in ana karanta hadisa annabi ka tabbata ka zo jin magana annabi ne baka da baka to haka aka bukata to idan hakan ban samu ba sai ya za an samu zunubi saɓani samun lada
نزلت في المسلمين a wannan aya ta saka a cikin kabilar banu tamimi لا عبد الذين sun zo wakatin garji ومن كل لقاء رسول suna so su game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وهو مختص shi ko ya shi ko ya dan shiga gida wakatin kailula lokacin kwanan rana فيه إله برحمته a cikin ɗayan ɗakunan iyalai ne وصاروا هنا نولا sai suna kewawa daidai wanda ɗaki sai suna cewa a ina ne ya am ina nuna ya muhammadu ina muhammadu وخروج تقدمنا a ka hito kai magana da mu نحن الشعراء mu ne manyan mawaka نحن الشعراء mu ne mawaka ma فقد ka ألسنتنا ji tsoron halittar mu mu mutane wanda ya kai mun abin da ba da mu wa mutum zambo وسلم ka hito gare mu lana hajatu muna da buƙatar gamo da kai mu magana فنظرت sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da cewa kada a ƙarin haka Inna lillahi- إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون inna lazina Allah ce Allah sande waɗannan da yunadu naka masu kiran sunan kanu wara hujurati bayan ɗakunan iyalan annabi hujurati nisa'i ɗakunan iyalai ne a kasarhum yawa yawan waɗannan mutane la yaqiluna ba su da hankali ba su da tunani fi ma fa'alu a ce abin da suka aikata law arabu darajataka inda sun san matsayinka arrafiyata darajarka madaukakiya wa ma yunasibu hada abin da ya daidai da ita min ta'zimi na girmamawa lama fa'alu da bis aikata haza wannan ba
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم walau annahum ina ma a ce su masu cewa hito dai hito dai ina ma a ce sabar sun haƙura sun jira hatta ta haru da ilaihim har sadda ka ƙara lalura ka kamto zuwa gare su da hakan ta samu lakana hairar lahum da al'amarin ya yi zama alheri gare su sun yi ladabi ga annabin Allah in an yi ladabi ga annabi kamar amma Allah ne wanda ya ma Allah ladabi kuma kyakkyawan sakamako zai tabbata gare shi wallahu Allah gaburun mai yawan gafara ne ga abin da aka yi na mantuwa ko ya gabata rahimun mai jinkai ne liman taba ga wanda ya tuba minhu daga cikin kabilar banu tamimin
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani in ja'akum fasiqun idan mutumin da ya kauce ma da'a ja'akum ya zo muku bina bayin da wani labari to fa tabayyanu ku bi- ku bi- ku- ku yi hattara saboda nuzul hadhihi al-ayat
أعوذ بالله من الآية dalilin sauka ita wannan aya نزلت في الوليد والفتى ta sauka a cikin walid dan uquba akwai walid ibn al-mugira akwai walid dan uquba to shi walid dan walid dan uquba tu musulmi ne uqubatu ibn abi mu'ayd uqubatu dan abi mu'ayd من رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda dama an san shi walidu dan dan abi mu'aidin makiya makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam
ونصر الوليد a waladuhul walidu dan dane shi ukubar dan abi mu'aidin shi ukubar dan abi mu'aidin shine wanda har wata rana yayi walima ya gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce shi bai halarta walima kahiri wanda bai imani da Allah ba kuma sai ya ga in annabi bai zo wurin walima ba to bai ji daɗi ba shi ke sai ya ce kalma guda ne ka so in ka yarda ka faɗe ta in ka faɗe ta sai a halarci walimar ka shikenan sai ya zo ya yi kalmar shahada ya halicci annabi ya halicci walima ta bayan ya halicci walima ta sai abu jahal aboki abu jahal mai sai ta wuce ah wane ci nan wajhi min wajhika haramun hatta tarudda ila muhammadin kalimatan ni hukkata ba za ta taba gamo da hukkata ba sai ka mai da muhammadu kalmar da ka an zo gare shi to shi ne man a shi wali ubar ta abi aibin ya koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kalmar da ni an sa wurinka ga tuna mai ma sai toma mai miyau ga hukka shi ne sai ma a sai Allah ya mai da miyan suka zan wuta ta kokko ne mai hukka to shi ne wannan dan dane ya musulun shi ne wali dubul uquba
أسلم ya musulunta yana daga cikin jimillar musulmai نزلت آية الزكاة sai ayar da ka sauka فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa ta ga wannan dan dan uquba ta abi mu'aidin ilaihi ya miƙa ta gare shi ya ce ka tafi zuwa ƙabilar bani huza'a wai ƙarar ya karanta musu ayat sadaka ta ayat zakka wai ƙasa wani wa ya hu zakatun ya karɓo zakkarsu lokacin da ya fito daga wurin annabi zai ta can ila ƙabila ila huza'a ta ƙabilar bani huza'a sai ya ji tsoron ya isa kasarsu ya isa karkararsu litiratin kanin bai na huwa bainu saboda wata matsala wadda tsakanin shi da yan kabilar bani huza a shi walidu saboda ya taba kashe musu wani mutum fil jahiliya a cikin zamanin jahiliya ya ji tsoron kada ya zo wurin su wurin isar da saƙon annabi su kashe shi sai ya dawo kawai ba haya kama hanya sai ya dawo sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa mana zakata na zo wurin su na ce an kace a ba da kafin ce ba su bayarwa min kabul ayati kuma na karanta musu ayar da aka saukata da kafin da an sa Ha- a ƙarshe ma sun kusa su kashe ni an yi jazira ilaihim jazan sai manzo Allah ya yi harama aikawa da runduna ta yaƙi li qatilam a yaƙe su amma mana azzakata don mutumin da ya hana zakka ba makawa a yaƙe shi don rukunan musulunci guda hudu idan aka bar guda kenan aka bar guda gaba ma za a ƙara mara guda a zanna lokacin da aka hana zakka zamanin halifar sai da abokan a sai da umar ya ce mashi ya ce zai ta yaƙi waɗannan mutane sai da umar ya ce a'a ba mu ji annabi ya bacci in mutum ya ƙi barin ya ƙi ba zakka a yaƙe shi ba sai sai da abokan ce wallahi in akwai da baibaya wadda sukan bayar ga zakka ba su bayar ba zamani na wallahi saboda wannan da bai sai na yaƙe su akan ta balle dabbobin zakka gaba ɗaya to da ya harama ya ta samu sannan sai suka bani zakkar sai sai ni umar ya dawo ce to ina baka hakuri ga abin da ya na kuskure to ita al'adar gaskiya idan mutum ya ga abin da an na kuskure to ya ansa kuskure ne a wuce wurin mutum ya yi tsayin gwamin jaki matsala ne babba tunda ba annabin Allah mutum yake ba. Fanni na zuwa. fasan udi habarin zakati sai yan kabilan huza a suka ji labarin an saukar da ayar zakka sai suka tattara zakka wurin su sai suka taso ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zakka da suka tara wurin su ba tare da wakilci komi ba saboda yin imani da magana annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina walidi dan uquba sai ya ce mashi me ya ɗauke ka kai ma mutanen ga ƙarya ga shi yanzu baka zo wurin su ba ka ce sun so su kashe ka sun je wadda ayar zakka sun hana ma zakka me ne ya ɗauke ka ga haka sai ce wallahi tsoro ne kadai na abin da ya musu zamanin jahiliya na kashi ɗan uwansu ni gudun kasu mai da martani gare ni an yaka tununa ne na ji tsoron kar in zo wurin su su kashe ni mamarin ɗan uwansu ne kashe zamanin jahiliya sai na zo wurin ka na kawata magana akan mummunan kalma gare su sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayi halazina amanu in ja kun fasu kun bina ma'in fatabayyanu ya ku masu imani in wanda ya hita daga da'a ya zo muku da wata kalma wadda ba ta daya ga Allah ba fatabayyanu sirqahu ku nemi gane gaskiya ta min kazbihi da ƙarya an tusibu qauman ai hashiyata an tusibu qauman don tsoron kada ku faɗa wa mutane bi halatin da rashin sani fatusbihu nadimina sai ku wayi gari kuna da kun sani alama fa antum ga abinda kun aikata alqur'ani ya ma wannan mutum suna fasikan fasiki amma ha a wannan lokacin suna ne musulmi kuma wanda ya kyauta ya kyauta musulunci to shi ko annabi abin ya bata mishi ne sai ya kore shi bayan ya yi musu wannan ƙarya ya kore shi daga garin madina to bayan yana can ya inda ya gudun hijira sai maza Allah suna sai sai ni Usman zamanin yana halifa fasara da mu ya mai kada shi ya mai kada shi Madina don dan uwane ne ummi shi sai ni Usman a ƙarshe kuma sai ni Usman ya nada shi amiran basara ke fi baladin a cikin wani gari to har yanzu dai abin bakin bai babbiya ta ba sai ya zama yana shan giya sirrin asirce wata rana a garin da yake halifanci yake jagoranci sai masalla asuba sai ya masalla raka'a hudu ya waiwayo bai ga ayi tasbihi ba sai ya ce masu وقال إن شئتم sai ya ce in kun in kuna so in ƙara muku wasu raka a hudu su zama raka a takwas هو ستران yana mayan giya تبين ما قال القرآن sai abin nan da qur'ani da ya hudi dai shine ka bibiya ta yana ta bayyana kaɗan kaɗan
هو والد عبد الملك بن مروان shi wa wannan mutum shine mahaifin abdul malik ibn marwana ابن الوليد dan walid ibn uqbata هل هذا don haka don haka auladu ya'ya ne ما غلط في زمانه lokacin da suka zama shugabanni a cikin zamanin su قال خالد halin ha- ah, halin sai ya faɗi alƙaulata kalmar da ya faɗi da abdulmalik ga abdulmalik لما قال له يا خالد lokacin da shi abdulmalik ya ce ma halid ibn ah, halid ibn uqbata لست تدعيني ولا تدعيني kai halidu dan uqbata ba ka cikin al'iri mutanen da suka hito ah, daga makka za su tafiya wurin tarben kayan su wai alfahari ne ya kafa ya tattu- ya tunatar na zamanin jahiliya wanda aka gamka tsakanin musulmai da mutanen makka wai ba ka cikin mutanen da hito kare dukiyar daga makka
ولا تدعيني kuma ba ka cikin mutanen da sun ka gudu da dukiya su ne abu sufyana
خالد amma shi halidu wannan والد من أولاد أمي amihin ɗaya ne wa daga ɗayan ɗiyan ammomi ɗan wasan ƙare daga cikin waɗannan mutane ثم لأمي daga cikin ƙabilar banu umayya shi abdul malik bin marwana yana son ya gwada mu wannan wai ba cikin waɗan kwana yake ba ma'ana yana daga cikin kurakuran ah, kurakuran kalma ta shugabanni su yi magana ba su aure abin da ya kamata ba
ودخل على عبد الملك sai ya shiga wurin sarki abdul malik قال له sai ya ce mashi يا أمير المؤمنين ya kai sarkin musulmi ولست مروان ɗan ɗan kamar wani هو ابنه huwa ibnuhu shine ɗanai walla walla ahadal muslimina ya wakilci ya jibinci shugabancin musulmi zamanin sayyid usman marra bihi ahi sulaimana sai dan uwan sulaimana ya shuɗe da shi fasta hada bihi ya mashi wani izgili وكفر به kuma ya mashi izgili وعلى أن يدخله kuma sai ya rantsuwa cewa zai kashe shi هذا بيت لأبيه ka ko sani wannan kalma da ya hudu ba ta dace ba هذا له عبد sai الملك abdul malik ya ce mahalimi من الملوك إسلام ai kai kuma ka san innal muluka idza dahalu qaryatan in salatuna suka shiga wata alƙarya عبد الله sai su ɓata gare وجعل الوالد يدعى لها عبد الملك sai su mai da duk wanda auwa ne ba kowa ba وذلك يفعل haka al'adar sarakuna take هذا خالد sai shi ko hali da ke mashi وإذا أردنا عنه هلك تملكه ai shi al'ada Allah in yana son ya halakar da al'umma أمرنا مثل حملا sai mu shugabantar da mana imtanta majiya daɗin ta ɗan difa layin فقدسوا فيها sai su yi fasikanci ma'ana su ban layin da ya kamata فحتى عليها الحوت sai sai mummuna kalma ta azaba ta waje gare su فلما نادت sai mu halakar da su halakarwa wai yana nufin ai da an ka halifantar da ku a cikin al'ummar musulmi a zamanin ku ne aka samu matsaloli a al'ummar musulmi saboda an shugabantar da ku قال sai ya ce mashi a أمي سليمان fi Sulaiman a hika tu kallimu ni hadal kalama shin a cikin dan uwanka Sulaiman ne yasa kake maimin da wannan manna rabi ina sarkin musulmi وهو دخل علي ka kakkamanci ya shiga wuri na وما قوم لسانه bai iya gyara harshe ne bai iya magana من الله saboda kurakurai na magana zama ne mutumin karkara قال له Allah sai shi hali da ce mashi
إن كان in ɗanai سليمان يلحن Sulaimanu yalhanu yana yana yana yana gurya-guryan magana فولدك يلحن to ai kai kuma ɗanka wanga walidu yana yana yana gurya-guryan magana shi ma bai magana ta daidai وهو وكيل أمري Ba walidu kai kuma shi ne sarkin musulmi قال sai ya ce mashi ولكن إن كان يلحن in ɗana yana ɓanna فأبوه لا يلحن ai baba ne ni ba ni ɓanna قال sai ƙalisa ya ce mashi سليمان إن كان يلحن in Sulaimanu ya zama yana ɓanna فأبوه عبد كان to يلحن ai ɗan wane halidu ba ya ɓanna فقال له sai ya ce mishi لست باليمين ولا to باليمين daga nan ne sai ka mishi kalmar kai ta sani sadda mutane suka hito daga mutanen makka wurin kariyar dukiyarsu da mutane suka hito daga madina eh, daga sham wurin kariyar eh, tserewa dukiya ba ka ɗayan ɓangarorin da guda biyu ma'ana kai ba ɗan ƙabilan mu bane
قال له sai ya ce mashi وإنك يا أمير mamakin ka ya kai sarkin musulmi manil manil iru wai da al'iru ka rabkan dawowa daga makka daga sham da annabi masu dawa masu tsaya daga makka man ah, man manil iru gairi wane ne waɗannan mutane in ba ni ba شديد الوجه jaddi kakana shi ne utubatu shi ne jagoran wannan runduna kuma kakana guda wanda ya dawo daga sham shi ne abu sufyana shi kuma shi ya taho da karanka daga sham to kuma ka ce ba ni cikin nan ba ni cikin nan to waɗan- wanda ya ba kakana ba cikin waɗanga amma bari in ma matasha in kamance da cewa kai akwai wasu 'yan da bai bayu wannan shi kuma wata matashiya ne ya kasance mai na nashi kaka cewa da shi wanga mutum wanda annabi ya kora shi ne walidu bin ubata wanda annabi ya kora sai ni usmanu ya dawo da shi to shi ne kasance mai tambihi na wannan korar da aka ne an ka dawo da shi ne waje mai latin da wasu ɗan raƙumma da wata ɗan ganima ta yaƙi da korar da korar walidu aka yi koma ɗaifa to wannan kalmar ka kai kai bincike cikin wannan kalmomi da ni wadi guda hudu da ka ce wai rahamullahu usmana Allah ya ji kan saidi usmanu shi kuma wannan kalma wanda ya dawo da walidu daga korar da annabi ya mashi la qultu sadaqati da na ce wallahi kai gaskiya abin da ya kasance ma Sulaiman ta Abdul Malik ta tafi ta matashiya cewa walidu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore shi sai ni Usman ya dawo da shi cikin mutane to Allah shi kan sai ni Usman duk da ya kuskure Allah shi kan shi Allah shi yahe mashi saboda manzo Allah ya kore shi ya tafi ɗa'ifa yana kiwon dabbobi ita a gunai mata ya wal ibn raqumma hunaka can ɗa'ifa da jinga yana kwadago an talaukunta da ka ce jumai latin wasu 'yan raƙon magunai matin da 'yan dabbobi waɗanda ka yi kiyo ana jan ka kadaga kadaga wa ɗa'ifa da gudun hira da kai zata annabi ya kore ka ƙarshe aka kulle to Allah ji kansa da Usman da yace ka dawo ka dawo yace ba kakan kai dawo dawo la qultu sadaqata na yace wallahi ka gaskiya to ta ce ta wala
واعلموا أن فيكم رسول الله لن يضيعكم في كثير من الأمر لا منكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان a waɗannan abubuwa da suka أولئك هم الراشدون
waɗannan abubuwa da ka gudana tsakanin sahabbai abin da aka so ga mai karanta tarihi in ya karanta yadda ya gansu ya ƙetare ya wuce ba ruwan ka tsaya ka bi da taƙin wa a daidai wa abba daidai ba don haka bi a wuce shi yasa wasu kalmomi a ƙetare su wasu in suka karanta tarihin sai a ɗauki abin a sa cikin zuciya a yi ta jehon miyagun maganganu to amma a sani a su sahabbai ba annabawa ba ne don haka idan wani kuskure ya biyo ta hannunsu to a ribi kalmar wanda ka cewa ya yaye maka shine Allah Allah ya ce ya gafarta musu Allah ya ce ya yabe musu to daga duk abin da aka yi ba sauran wata magana kamar mutum ne ya aike ka ya ce wani ka kai wurin wani ka an so min bashi da nika bi ne naira dubu goma sai ka ta san ma hanya ka tai gida ne kai tsaye ka salmo shi hito wani naira dubu goma wani in zo wurin ka yansa ce to babu ne to kuɗin nan ba ni da su sai ka tsaya kana sa in sa da shi ka ci kwala kai ana sai ga wanda ya aiko ka ya taho sai ce lahiya wanda ka ci kwalawa ne sai ce a abin da ya saci kwala ta na ce baka da inda kuɗi dubu goma shi ne ya ce bai da kuɗi kuma ni na sai yana da kuɗi don rana kaza na ga ya an so kuɗi ya shiga da su kuma sai ya sai wani abu sai ya ce kyale shi da su kuɗin na yahi mai to yanzu kai da an kace an yahi mai me za ka ce ba don haka shi mai kuɗin ya ce yahi ma'ana anan shi Allah subhanahu wata'ala wanda yake kada a saba mai to wan- da aka saba mai sai ce wanda ya saba mai din ya yayi to kaga mu yan kallon muke ba mu da abin da za mu ce maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, mu mai taka mu mai ta mu gafara wurin Allah subhanahu wata'ala wa alamu ku sani annabikum rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ku fala taqulul batila kada ku faɗi wata kalma wadda ke ba daidai ba fa inna Allah shi Allah yuhdiruhu zai ba annabi labari bil hal nan take da abin da ku aikata law yudinukum inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biye muku fi kasir a cikin mayawaici min al'amri ga kalmomi ko ayyuka ko shawarori allazi tudirunahu ga maganganun da kuma annabi labarin shi ala hilafil waqi ba yanda abu ya abu ba da annabin yana bin kula a littun da kun wahala ai la asintun da kun yi zunubai walakin Allah amma kun yi babban nasara shi Allah habbaba ilaikumul imana ya koyar da imani cikin zukatanku wa zayyanahu ya kawata imani cikin zukatanku ashabul rasuli ku an sabba annabi muhammad ku ake wa kallaha ilaykum al-kubra kuma Allah ya kyamatar muku komawa cikin kafirci wal fusuq ko fasikanci wal isyan ko sako na Allah hababa ilaykum al-iman Allah ya so da imani al-iman wahdahu imani kadai ya isa ado wazayyanahu da kawata shi kulubuka a cikin zukatanku wa fil jumlati thaniyat a cikin jumla ta biyu ma'ana jumla ta biyu shine karraha ilaykum al-kubra kuma Allah ya kyamatar muku komawa cikin kafirci don haka ba za su koma kafirai ba al-kubru shi kafirci ma hul fusuq yana tare da fasikanci wal isyan da sabo ulaika waɗanda Allah ya yi mu wannan kariya kubur rashiduna su ne shirayu a wurin Allah subhanahu wata'ala
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم wannan shi ne taken sahabbai ana cewa alhulafa urrashiduna halifofi waɗanda suka shiryayyu to daga na aka ɗauki wannan kalma shiryar su aka sani ba aikin da suka aikata na ashe ba saboda sun an- addinin musulunci ya same su a lokacin da duk mutumin da ya kunce yan musulunta to da dubara ta yake ka kai shiga musulunci da an yi mamaki saboda an- a- ana cikin tsatsakin bauta mugumusta ana cikin ƙabilan matsatulan aikata son zuciya wani in ka yi mutum ƙarfi ka kashe shi ko ƙwace mai ɗiya ko ƙwace mai dukiya ko ƙwace mai gonaki ko mai kama da haka aka wayi gari wani ya taho da addini ya ce duk wannan abun a bari kuma alhali mutumin nan da ya taho bai da ko anini hasili ma maraya ne sannan kuma a cikin gidansu dangi ne ma wasu ba su yarda da abin ba to amma a ce wani daga nesa ya taho ya musulunta to da wayan mutum ne sai a ce wannan abin akwai mamaki to amma Allah ne ka shiryar da wanda ya ga dama don haka wanda duk Allah ya kai a wannan mahalli to kada ya mawaki kyauta ce daga Allah subhanahu wataala shine Allah ya ce fallan min Allah kyauta ce daga Allah wani matan da baiwa wallahu Allah alimun masani ne da wanda ya cancanta da wanda zai mu baiwa hakimun mai hikima ne fi in a cikin baiwa da ya mabayin shi
وللطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
sai ɗangata ne Allah subhanahu wata'ala ce duk lokacin da ɓangare biyu minal mu'mini ne na masu imani suka samu saɓanin fahimta ana tsuntutu ana jayayya nazarar ta sauka fi ƙaryatin a cikin wata ƙariya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hujjace shi ala abdullahi bin ubayy ibn salul sai ya shuɗe da sarkin minahikan madina sai jakken annabi ya tsaya ya yi tsari sai abdullahi dan ubai sai toshe hanci ne kada shaƙi warin tsarin annabi sai abdullahi bin rawaha da ya ce na rage da allah hitsarin jakken gani annabi muhammadu wallahi ya yi daɗin ƙamshi daga turaren ka na almiski sai shi abdullahi dan ubai ya husata to sai waɗanda tsakanin ɓangaren ya abdullahi ɗan ubayu da ɓangaren abdullahi bin rawaha fa kana ta ƙaunin sai jehehiyar ne maganganu ta gudana da tunkuɗe ɗaya da hannuwa da bugu da takalma wasafi da da ɗauko zangerin kaba ana bugun juna har dai jayayya ta tsakanin su sai Allah ya sauka da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani wa in ɗaifata na minar mumin da idan masu imani ɓangare biyu suka yi jayayya fa aslihu bainahuma ku yi sasanci tsakaninsu fa in baga fihi dahuma alal umure idan ɓangare guda ta yi ta'adda alal umure ga ɓangare guda fa qatilul lati tabghi ku yaɗi wadda ta karkace hatta tafiya hatta dawo ila amrillahi zuwa al'amarin Allah shine gaskiya fa in fa in ta dawo na haka aka so fa azlu a dai sasanci bai da ma tsakanin su bil adli da sasanci da gaskiya da adalci wa aka tudu ai adalci inna Allah shi Allah yuhibbul muqsitina yana son mutane masu kamanta adalci
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون الله سبحانه وتعالى ce ku sani su masu imani ihwatul ɗan uwan juna da fiddini na addini fa aslihu bain awaikum ku sasanta tsakaninku idza tanaza in kun jayayya wattaqullah ku kiyaye dokokin ga na Allah da aka ce muku dusar da wata waƙi a ta uku cikin musulmi a tsaya a sasanta la'allakum turhamuna saboda ku haɗu da jinƙai na Allah subhanahu wataala ja'allahu muslimina Allah ya mai da masu imani kullum baki ɗayansu usuratan wahidatan famili guda eh watan kulluhun dukkan ɗan uwa guda min abin wahid daga uba guda shine addinin musulunci wa ummin wahid daga uwa guda shine addinin musulunci kana bilalu ya qulu bilalu ya zama ma mai kira mai kira sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana cewa adil islamu la abali siwahu idza taharu bi qawsin aw bi qaisin aw tamimi abi babana al-islam shine addinin musulunci la abali siya banda wani uba ba addinin musulunci ba idza taharu lokacin da bani qaisin ka alfahari da cewa ni dan kabila banu qaisin ne aw tamimi ko dan kabila banu tamimi yana cewa ni dan kabila banu tamimi ne to ni banda uba banda uba sai addinin musulunci hadihi wannan hiya al-quwwatul haqiqiyatu in ce yan uwantaka ta gaskiya ya yalbi
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابلوا بالألقاب بيد اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كوما في إيماني لا يفعل قوم من قوم kada wasu mutane su wa wani mutum wasu mutane izgili fada nazarar ta sauka a ta sauka a cikin ƙabilar banu tamimin lokacin da suna izgili daga talaka musulmai na farko akwai ammaru wasu haibu akwai su haibu sun masa wulakanci sai da suka zo fada annabi sai suka ce ya annabin Allah waɗanga mutane talakawa ka nisanta su gare ka ko bara in kana son manyan mutane su zama abokan zama gare ka haɗulai waɗannan mutane irin su amma irin su haibu a natural libatihim a warin suturarsu da munin huskokinsu ba ta kamata lilkubara su zan mazannan manyan mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala so kada ya yi walazi amanu ya ku masu imani in dai ku yi imani la su haɗa min ƙaunin kada wasu mutane su wa wasu mutane wulakanci al'izira wulakanci wa istiƙa da wulakantawa a ƙaunin minkum wasu daga cikinku kan su wulakanci min ƙaunin da wasu mutane daga cikinku har yanzu an nuna da wanda an kawo wulakanci da wanda ya wulakancin duka kamar mutum guda ne sai an ya kunu hairan minhu al'amarin kusa yake wanda ya wulakanci ga wanda an ka wulakanta wanda an ka wulakanta ya zama mafifici akan mai wulakancin rubama kan tuhuriyatu sau da yawa izgili ka zama min shahadin daga mutumin da lishahadin ga mutumin da hairun minhu wanda an kawo wulakanci ya yi mai wulakanci zama na kwarai ko kuma zama wata tsaya wala nisa'un min nisa'in kada wasu mata kuwa wasu mata izgili ita ma na zalafi aisha ta ta sauka cikin lamarin da na aisha ita ma sun yi jayayya sun yi faɗa da ita da safiya bintu ya yi bin ahadar wadda muka magana shekaran jiya sai ta ce mata ya ce ba yahudiya sai ta kuka sai ta ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ta ce mashi Aisha ta Aisha ta ce mini ba yahuda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la ko kusa ce ba bai huda mace ce ya ce ya annabi haruna ce na annabi musa nabiyullahi annabi Allah annabi musa an mutu ƙanin mahaihin kowa mahaihin ki shine annabi Musa nabiyullahi kuma mijinki muhammadu rasulullah shine annabi muhammadu manzo Allah shi an mijinki قالت عائشة sannan ya koma wurin aisha لقد ظننت ya ce mata lima kulki haza don me kika faɗi wannan kalma wallahi na rance da Allah lauti ila zammu hadhihi kalimati da za a jeho zunubin wannan kalma da kika faɗan mata filbar cikin kogi كما تدعو laja mudal bahar da gu- da gulbin ya san da ne minhu saboda wannan munin wannan kalma da kika faɗan mata fa qala sai Allah ce wala nisa'un min nisa'in su ma wasu mata kada su wa wasu mata izgini a sai an yakunna hayran minhun ba mamaki waɗanda an kawa izgini su yi waɗancan wala talmizu anfusakum kada ku wa junanku aibi kada ku yi rada da junanku ai la tuibu ba alakum ba alakum la tuibu ba alakum kada sashen ku ya aibata sashi ja'al al-qur'ana المجتمع الإسلامي shasan wahidan تحت وعيه al-qur'an qur'ani ja'ala ya maida al-mujtama al-islami taron musulmai gaba ɗaya shasan wahidan ya maida su matsayin musulmi guda ونحن جماعة a fara jama'atu mu kungiya guda ne لأننا واحد kamar duk mutum guda ne duk musulmin duniya duk duniya kamar an ce duk mutum guda ne حتى أن من عاب هذا minna har dai mutumin da ya aibata tsaye daga cikin mu cikin musulmi wani aibata wani musulmi to ya sani wa kai ne ya aibata don dan uwanka ne musulmi ka aibata الشخص الواحد A, mutum guda
كل ما وقع في صالحه kullum ma waka fi ba alibis sanda ya auku cikin sashen kai ne وقع في الشخص ya auku cikin sauran sashe هذا kama fasarahu almu'minuna kama fasarahu kamar yadda dai annabi ya fasara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa المؤمنون مثل المؤمن في توابهم وتراههم وتعاطفهم كالجسد الواحد كما gangar jiki guda ce duk musulmin duniya kamar gangar jiki guda ce يستطيع الخضوع idan gaba guda ma'ana inda musulmi guda ya kai karar ciwo
فجعله سائر sai sai sai abin ya kira sauran jiki منهما da jin zazzabi wa tare da rashin kwana idan aka ce an taɓa musulman gabas to musulman yamma su ji su an ka taɓa su ɗora rashin kwana su shiga damuwa kamar irin yanzu a ce matsala ta shafi mutanen zamfara to duk wanda ya ce wannan labari ya nuna damuwa ta idan an ce wani abu ya shafi mutanen kaduna kai ma kana nan abin da ya shafi mutanen kaduna ya zama ya dame ka saboda ɗan uwanka rabin jikinka ne can kaduna
كان هكذا Na'am. in kana haka da in al'amarin ya zama haka ومن لا تكلم fi sahibi to kenan duk mutumin da ya yi matsayin dan uwa na kalma mai muni فقد تكلم to ya yi magana cikin ta cutarwa ga kai ne وتقول ولا تجدوا إخوانكم Allah bai ce wala talmizu imanakum ba sai dai ce wala talmizu anfusakum kada kuwa kanku mummunan lakabi wala tunabudu bil alqab kada ku jehehe na da miyagun laqabba ai la yaquba alaikum malan kada sashen ku ya kira sashen bi laqabin ya karahu da kalmar da yake kyama kanu ya tana dauna sun zama suna kiran juna ya fasu ya kai fasu in za kiran wani ya kafir ya kai kafir in za kiran wani kan mu an zalika sai ka tsawatar da su daga haka bisal izmu a cikin da wannan sura al-mazkuru wanda ake ambatawa min surat al-izgili wal lamzi ko aibata wata nabuz ko jahiliya na duniya gulla ubba al-fusuq fasikanci wane ba da imani bayan an musulunta wa man lam yatub duk mutumin da bai tuba ba min zalika daga irin wannan mummunan hali fa ulaika sune fa ulaika waɗannan humuz zalimuna sune azzalumai
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
ya yi hallabi na amur Allah ce ya ku masu imani ijtanibu kafiran min az-zanni ku nisanci yawan zato az-zannu a kafirin min ismun mayawancin zun- a, zato ismun zunubi bane inda ba wa zanni ismun sashen zunubi sashen zato zunubi ne ayi muslimin mai za a dauki zunubi ne wa huwa kafirun irin mummunan zato ma'ana sai ko tana da yawa a cikin al'umma Ka- السوء بهذا الخير kamar muna zato ga mutanen kwarai من المؤمنين na masu imani
وهم كثير wahon ka- wahon kafirin ya hakan ko akwai shi da yawa مثل الفساد saɓanin wanda an fasikai فلا إثم فيه wannan idan mutum fasiki ne kai mai kalmar da ta tona asiri magana ta ba illa bane ba zunubi ciki فلا shi ɗan adam yana nisanta an ya iba ihwanahu yana nisanta aibata ɗan uwanai kuma ya nisanci munan so da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗabi'u guda biyu babu wata ɗabi'a da take sama da su game da alheri kyauta da zato ga Allah da kyauta da zato ga mabayin Allah ɗabi'u guda biyu kuma in ji annabi babu ɗabi'a da ta kai sama da su a cikin ci baya da lalacewa da sharri muna da to ga Allah subhanahu wa ta'ala da muna da to ga mutane bayan Allah wala ta hassafu wala ta jassafu kada ku bibiyi al'aurar juna a ailatul auratul muslimina kada ku bibiyi tsiraikin mutane wa ma'aibam da aibubukan su bil da bincike kamar yadda mahi yawan wasu daga cikin 'yan siyasa suka aikata a yi tabi yadda daɗi har ana sa kuɗi wurin sabo laifin da za a aibata wani fa inna rasula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuna cewa man wanda ke bibiya al'aura ɗan uwanai shi ma Allah zai bibiya tsiranci ne yau malƙiyama ta ranar alƙiyama sai ya kunyata shi wanda ya kunyata ɗan uwanai shi ma Allah zai kunyata shi ranar alƙiyama wafan lahabani kuma Allah zai kuya ta ɗaya na mimari bayan shi ya wuce kaga shi ya tahi kuma ya aibata baya gare shi don haka aka ga wasu abubuwa in suka ce ai wani ne in wani ya aito ai kafar uba ne yayi kaza to wannan abin shi aka gudu mutum ya tahi yayi abu abin kuma ya san sanna zuwa ga jinin ɗaya wala ya ga tabba abukum ba'alan kada sashe ya aibata sashe ana da musulmi kan dako la yadhkuruhu bi shay'in kada musulmi ya aibaci musulmi dan uwane bil shay'in da wani abu ya karahu da yake kyama wa in kana fihi ko da wannan mutum yana da wannan abin to ba a son ka aibata shi ka ambata wannan abin kamar mutum yana makaho ka ce mai makaho in ba dole sai a hudu makahon bane a gane misali ka san sunan mutum wane abdullahi ce na'am to ka kira shi suna ne abdullahi amma in ka ce kawai kai makahon nan to rayuwa ta za ta tofu duk da akwai makamtar tare da shi tun da ka san suna ne abdullahi to ka kira shi abdullahi yin hakan baya da daɗi in ji Allah subhanahu wa ta'ala an hibu a mu ɗayan ku yana fatar an ya kulla mahi ya ci naman ɗan uwa ne mai yitan yana gawa la hakan baya da daɗi fakari mu to Allah yana umarta ku da ku kyamace haka yin raɗan mutum fi hadi yana raye kamar cin nama ne ne bayan ya mutu Allah ya muku wanka da kamar jirwaye da na biyu shine fakari tumu to a kyamace shi to ku kyamace fakarahul awwal ku kyamace na farko shine ya nada ailan kuma sai sahabbai suka ce ya annabin Allah mukan iske wasu mutane suna zan cikin amma hafa su kai da ma'ana suna aikata ayyuka na asha sai annabi ya ce idan fasikai ne ku ambaci fasiki da mafi da abin da yake aikatawa don mutane su nisance shi kai su jingina da shi a ɗauke su mutanen banza kamar da aka san wancan mutum mutumin banza kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya fara bargon kunya ga hukka tai ba rada idan an ambaci hali ne an sai sabai suka ce ya rasulullahi daga cikin mutane akwai wanda ka yawan kiyamun lail cikin dare yana yawan salloli na fila amma da rana yuzil musulmina yana cuta musulmai da harshe ne wa yadihi da hannu ne sai manzo Allah ya ce musu ku ambaci wannan mutum da abin da ke tare shi na aibi har mutane su gano shi kansu aminta da shi akwai daga cikin abin da babu aibi aljarhu nikanta mutum a wurin alkali wata adili ko adalta da mutum a wurin alkali ko kuma aljarhu nikanta mutum ko adalta mutum allazi ya dau wanda yake amsu lil muhaddisi daga malaman hadisi wannan babu rada tafsirin shari'ati luratar da al'umma ne ga gane hakikanin shari'ar musulunci wata kullaha a wani tsoron Allah inna la shi Allah tawwabun mai yawan karɓar tuba ne rahimun mai yawan jiƙai dimin da masu imani Thank you.
addu'a game da yarinyar da ta bace Aisha Mukta wanda aka kawo cewa ana neman addu'a ta bace Allah so kawo to Allah ya bayyana ta muna godiya Allah ya saka mu da alheri da sauran musulmi da suka kama mu addu'a amin Menene an yi da zamu yi ne na
Amen.
Allah ya karba amin ya karba
Amen. Amen. Amen.
Thank you. Amen.